يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar a litinin a yau 20 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 daga birnin maka zuwa madina wanda ya daidai da tara ga watan uku shekara ta 2026 miladiya domin ci gaba da gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci na masjidul huda da ke wannan gari na dauraji ra katsina state muna cikin tafsirin ayoyin suratun nisa wanda mun kwana aje akan ayoyin 117 18 izuwa ƙarshe wanda muka ce insha Allahu za mu maimaita waɗannan ayoyi domin ni'i da bayanin da ya mana saura da izinin Allah na'am malami Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناسا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا
Na'am, Ubangiji Allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyin yake cewa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi, hakika Allah maɗaukakin sarki baya gafartawa idan aka mutu ana shirka da shi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Yana gafarta abin da bai kai laifin shirka girma ba, liman yasha ga wanda ya so. Wa man yushrik billah dukkanin wanda ya shirka ga Allah maɗaukakin sarki ya haɗa shi da wani faqad dalla dalalan ba'ida hakika ya bata bata wanda yake mai nisa iya da'una min dunihi illa inathan ai ma ya da'una ko kuma ma ya'buduna min dunihi illa inathan ba kowa suke bautawa wani a koma in ba koma bayan Allah in ba waɗanda suke gumakansu ɗin can ba masu sunan mata wa ma yad'una ay wa in yad'una illa shaytanan marida wa ma yad'una illa shaytanan marida ba kowa suke bautawa ba sai shaidan wanda yake mai taurin kai Allah ya ce la'anahullah Allah ya tsine masa ya la'ance shi ko kuma Allah ya la'ance shi wa qala shaidan ya ce la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa lalle sai na riki wani kaso kayyadajje daga cikin bayinka ya Allah wala udillannahum kuma lalle sai na dinga batar da su wala umanniyannahum sai na dinga sa musu dogon buri a cikin al'amarinsu wala amuran na hun falayubatti kunna adanar an'ami kuma sai na dinga umarta su suna gutsitsire kunnuwan dabbobin gida wala amuran na hun falayughayyarun na halkallah kuma sai na dinga umarta su suna canza halitta ta Allah maɗaukakin sarki wala amuran na hun falayughayyarun na halkallah ubangiji Allah ya ce ya ce wa mai wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah wa man yattakhidhu shaytana waliyan min dunillah dukkanin wanda ya rike shaydan a matsayin majibinci a matsayin masoyi ba Allah ba faqad khasira khusranan mubina haqiqa yayi hasara hasara wacce take mabayyaniya ya'iduhum wa yumannihim shaydan ya nemi su alkawari na bogi na ƙarya wa ma ya idu wa yumannihim kuma yana sa musu dogon buri wa ma ya idu humu shaitanu illa gurura ba komai shaitan yake musu alkawari ba face ainihin wato a gururan face gururi face bogi ne babu tabbas ya idu hum ma yumannihim wa ma ya idu humu shaitanu illa gurura ula'ika ma'wahum jahannam Allah ya ce waɗancan su ne makomansu jahannama wala ya jiduna anha mahisa ba za su samu wurin kaucewa wannan wuta ɗin ba shine mahisan in ji Allah subhanahu wa ta'ala idan za ku tuna ajiya mun kasa waɗannan ayoyi kamar haka mun fara daga bayanin inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha bayani ya gabata muka fara bayani dangane da shaiɗan da yadda ya ɗauki alwashi a gaban Allah maɗaukakin sarki akan lalle sai ya yi wa wani kaso daga cikin bayan Allah irin wannan batarwa ɗin a guraren alkur'ani a jiya mun ka kawo ayoyin da shaidan ya ɗauki wannan alkawarin lalle sai ya dilmiyar sai ya batar sai ya girgiza domin Allah ne ce wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا da wasu ayoyin ya dinga cewa lalle sai ya ja wani kaso mai girman gaske a cikin bayi na Allah maɗaukakin sarki Allah kuma ya nuna masa ko kuma shi shaidan ɗin da kansa ya nuna illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayanka waɗanda suke masu ikhlasi Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم أتكين أينهم وتحجر معنى إنك غشي أن يفزغ in ka gashe dan ya ja to dama waɗannan bayi ne waɗanda suke ba masu ikhlasi ba ba su daga cikin tsarkaka waɗanda suke nagartattu bayi na Allah maɗaukakin sarki amma waɗanda suke bayi na Allah nagartattu shaidan ba shi da wani iko inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawin kuma dukkan wanda ya bi shaidan wa inna wa inna wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum zamu dan yi dauraya da karshe akan wayannan ayoyin mun karanta ajiya Allah ya tsine wa shaidan ya la'ance shi an nesanta shi daga rahama ta Allah maɗaukakin sarki domin alla'anu tana nufin at-tardu wal ib'ad an rahmatillahi ta'ala a kori mutum a nesanta shi daga rahama ta Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce la'anahu Allah wa qala shi kuma shaidan ya ce la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruda tabbas wallahi lalle sai na ja sai na riƙi wani kaso daga cikin bayinka kaso ƙayyadajje sai na tafi da su gidan wuta ba zai yadda ya tafi shi shi kaɗai ba shaidan yana da hanyoyi yana da hutuwat yana da hanyoyin bata yana da hanyoyin batarwa da dilmiyarwa wanda a ƙarshen ayoyin nan da su za mu rufe da izinin Allah to daga cikin hanyoyin da yake cewa zai yi Allah ya ce shedan ya faɗi wala udillannahum lalle sai na dinga batar da su wala umanniyannahum sai na dinga sa musu dogon buri wala amurannahum falayubattikunna adanal an'am sai na dinga umartar su suna gutsitsire kunnuwan dabbobin gida mun faɗa ajiye me ake nufi da kutsitsire kunnuwan dabbobin gida muka ce akwai wasu dangogin dabbobi da suka ɗaukar wa kansu waɗannan mushirikai kafirai na makka akwai wasila ko kuma akwai bahira akwai sa'iba akwai wasila akwai ham waɗanda suka mayar da su suka haramta ma kansu wasu ba za su hausu ba wasu ba za su ci ba wasu ba za su sha nonansu ba wasu ba za su yi kaza ba sun ba waɗannan allolinsu wanda ma anzalallahu biha min sultan ba Allah ba ne ya saukar da wani dalili akan haka ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib wa aktharuhum la yaqilun ina fatan fahimta da abin da ya gabata a jiya to inda muka tsaya a jiya shine wala amurannahum shedan yace wallahi tabbas sai na dinga umartar su fala yughayyirunna khalqallah lalle su dinga canza halitta ta Allah madaukakin sarki muka ce da fari me ake nufi da canza halitta ta Allah akwai maganganu na malaman tafsiri a jiya mun gabatar da faɗi na farko ƙauli na farko suka ce abinda ake nufi da canza halitta ta Allah da shedan zai dinga umarni da ita shine fitra abinda Allah madaukakin sarki ya so mutum ya taso ya kasance a kai sai iyayensa su mayar da shi ko dai ba yahude ko ba nasare ko ba majushe ina fatan fahimta kamar yadda muka kawo hadisi a jiya kullu mauludin yuladu alal fitra dukkanin wani abin halitta ana halittarsa ne akan fitra iyayensa su suke canza masa wannan akala su zaba masa abin da suke so ya tafi akai na wannan addini din ina fatan fahimta sannan mun karanta akan waccan ayar da take cewa fa aqim wajhaka lid-dini hanifan فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله abinda ake nufi ai kada ku canza halitta ta Allah bi ma'ana bi ma'ana fitratallah kada ku canza wannan fitra ta Allah da aka halicci mutum a musulunci a addinin musulunci ina fata mun fahimta la tabdil khabar ne amma fi quwwatil insha kamar yadda aka ce الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا أتكن أيكن حج إنا فتهم فهمتا خبر ni amma ana nufin kada ku insha'i ne ina fatan fahimta to waɗannan duk ajiya mun gabatar da wani bayani dangane da shi wannan kauli na farko kenan suka ce abinda ake nufi da la tabdila li khalqillah ko kuma wala amuran nan fala yughayyirun na khalqallah canza halittar Allah ana nufin canji cikin addinin Allah canji na abin da ya shafi ga addini na musulunci kawai sai zo su dinga canza abin da yake na addinin musulunci ko dai wajen lokacin haihuwa tun gabanin yaron ya girma a canza masa wannan addinin a mayar da shi ko dai banasare ko ba majushe ko kuma banasa ba yahude ko wani ba maɗin na daban ina fatan fahimta duk dai abin da aka canza shi daga kan musulunci zuwa wani addini na daban to wannan umarnin shedan ne yayi wa auliya ma'ana majibintansa masoyansa wahayi suka zo suna bauta masa suka yi masa da'a kuma Allah ya ce wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun in dai kuka yi musu da'a lalle ku mushrikai ne to wani yana nan babu abin da yake sai sassake da sara da sassaka da zabtare ma'anonin ayoyin alkur'ani da abinda musulunci ma ke kai to wannan cakka babu yana ɗaukan ma'ana tabdil khalqillah ma'ana yana ɗaya daga cikin wanda shedan yake amfani da shi wajen canza addinin Allah ina fatan fahimta ba yahudu ko ba nasare ko kuma ba majushe su kaɗai ne suke wannan aikin ba dukkanin wanda zai zo a hana addinin musulunci a canza shi daga ainihin karantarwar addini da aƙida ingantacciya ya zo da wata da sunan ƙur'ani zalla ko kuma ya zo da sunan yaƙar sunna duk abin da ya zo yake ƙoƙarin sassaƙe ma'anar addinin Allah to wakilin shaidan ne da shaidan da ma ya riga ya alƙawarin wala amuran nahum fala yughayyirun khalqallah ina fatan fahimta ma'ana halittar Allah wasu sun dauke bi ma'ana dinillah addinin Allah dukkanin wanda zai amfani da shi wajen kawo tsaiko da tarnaƙi da rashin ci gaban addini to ka sani kai wakilin shaidan ne ko da kana iddi'a'in musulunci ina fata mun fahimta don haka abin da yake shi musulunci da kake gani ruwa ne shi ruwa in ka tokare shi to dole zai wa kansa hanya ko dai ka buɗa ya samu hanya ko kuma ka toshe ya samarwa hanya ya bi ta kanka ya ci ka ya ci gidanka gabaki ɗaya hantsi ne leƙa gidan kowa ina fatan fahimta to wannan ƙauli na farko kenan ƙauli na biyu suka ce wal amurannahum fala yughayyirunna khalqallah ma'ana shedan zai dinga umarta su suna canza halitta ta Allah madaukakin sarki wasu suka ce abinda ake nufi anan shine al-khisa'u al-khisa'u shine yin dandaka da ake cewa ko ko fitiya an gane fitiya ai ko ma'ana abin da yake castration castration da turanci wasu suka ce alfisa'un da ake nufi a nan abin da ya shafi na dabbobi to shi ma duk wanda ya zo ya yi wa wata dabba daga cikin dabbobi wannan dandaka ɗin to lalle ya shiga cikin waɗanda shaidan yake amfani da su wajen canza halittar Allah an gane da kyau haka wasu suka faɗa amma wannan ƙauli yana da rauni ƙwarai da gaske saboda shi yin dandaka ga wanda yake wata dabba in dai akwai wata maslaha to babu laifi dan an dandake dabba ina fata mun fahimta babu laifi musamman wani lokacin akan yi haka da zimmar wata manfa'a abin amfani ana so wata kila shi ita wannan dabbar ta ƙara girma idan an yi wannan dandaka ina fata mun fahimta idan aka nemi likitocin waɗanda suke na dabbobi za su ba da fatawa kwarai a nan gunan suke bayani akwai wata dabbar da idan an mata wannan castration ɗin takan ƙara samun lafiya da kuzari da ƙarfi da kaza da kaza an gane da kyau to don haka idan har akwai maslaha to wannan babu laifi dan an yi abin da yake na a wannan dandaka ga fidiya ga an fiɗi waɗancan dabbobin amma aiwa mutum irin wannan dandaka ɗin wannan mutlaƙan haramun ne mutlaƙan haramun ne mutum ko ya yi ko ya sa a yi masa baya daga cikin koyar musulunci yin hakan yana daga cikin wala amuran nahum fa la yughayyirun na khalqallah ina fata mun fahimta saboda ai mazantaka ta mutum ya zama namiji cikakke wani wai da zummar baya son haihuwa ko kuma da zummar ya kashe kishirwar sha'awa to bari ya je ma a cire masa mazakutar abinda zai tunkudo shi zuwa ga wannan sha'awar abinda zai kai shi domin ya samu ƴaƴa ko tsatso ko kaza bari ya je a yi wannan a castration ɗin a wannan dandaka ɗin wannan haramun ne bayan halatta yin haka yana daga cikin wato canza abinda shedan yake amfani da kai wajen canza halitta ta Allah maɗaukakin sarki ina fata mun fahimta don haka ya ku likitoci ba dole sai an yi dandaka irin ta da ba da dukkanin yadda za a yi ta ko sajiri ne ko wata kwaya za a bayar ko menene abinda zai kai a kashe ƙarfi na ɗa namiji mazakutarsa ta ragu ya zamo ba namiji ba a yi wannan alhisa'un ta wannan haramun ne ina fatan fahimta kuma idan kai haka a matsayinka na likita ko idan kai haka a matsayinka na wanda aka yi wa kun zamo wakilan shaidan wanda ya ce lalle zai dinga amfani sai ya alkawarin sai ya sa ku kuna irin wannan al'amarin domin ya ce wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah ina fatan fahimta sai wasu malaman suka ce idan har ya zamana a nan mutane ne to wannan ƙaunar wahidan ba magana wannan haramun ne saboda yin haka musla ce ai an gane musla ita kuma musla an hana ta a cikin an hana musla a cikin addinin musulunci kai ba nan ba ma wannan azabtarwa ne wannan yanke wani gaba ce ko wata gaba ce daga cikin gabbai na dan adam kuma wannan zai zama qat'u naslin ne yanke tsatso ne ko zuriya min gairi mujibin shari'iyyin ba tare da wani abin da zai sa lalle ai haka din ba don haka wannan haramun ne a ce za a dandake ɗa namiji ina fatan fahimta malamai suka ce amma kamar yadda muka faɗi dangane da na dabbobi idan har akwai wata manfa'a ko dai watakila za su girma za su samu lafiya to da yawa daga cikin jumhur na malamai suna ganin labasa babu laifi idan an yi haka ɗin ina fata fahimta kuma suka ce babu laifi ko da dabbar da aka dandake ta aka mai tafiya to babu laifi a iya yin ainihin wato me yake da suna layye da ita babu laifi ina fata fahimta kai wasu malaman suna ganin sun kyautata yin haka ba magana babu laifi sun ce an so ma dabbar da sai an yi mata haka za ta samu lafiya da girma da kaza babu laifi idan an yi haka ɗin ina fata fahimta Umar ibn Abdulaziz rahimahullahu ta'ala yana daga cikin waɗanda suka yi rukhsa dangane da aiwa doki wannan dandaka ɗin ina fatan fahimta. Urwa ibn Zubair rahimahullahu ta'ala yana daga cikin wanda ya taɓa yi wa abin nan bagal alfadari ya taɓa yi wa alfadarinsa wannan dandaka ɗin an san alfadari ai ko? menene alfadari a ba jaki ba dai jinjirin doki a'a alfadari shi ba jaki ba shi ba doki ba to me kenan shi alfadari shine wanda doki ya barbari jaka sai a haife shi ina fata fahimta tawa kace menene shi ba jaki ba shi ba doki ba ko to zaka ganshi ya dan fi jaki tsayi amma kuma bai kai doki ba an gane wane ne baban wane ne ya haife shi albagal kenan ina fata fahimta to don haka urwatu ibn zubair ya taba ainihin wato yi wa alfadarinsa wannan dandaka din wannan yake nuna maka ruksa akan haka imamu na malik rahimahullahu ta'ala an hakaito ruksa akan dangane da abin da ya shafi ayi khisa dhukuril ghanam ma'ana ganam su ne dabbobin gida aiko to waɗanda suke zukur nasu dama ai su ake wa dandaka ɗan maza kutatta su a dandake ta ta yanda ba za su samu waɗancan abubuwan da muka gabatar ba so shi yana ganin babu laifi don an kashe shi na waɗannan misali raƙumi ko sa ko rago ko taure ba su ne zukur abin nan ba su ne mazajen waɗancan ganam ɗin ina fata mun fahimta duk da idan muka faɗa haka ba kaɗai raƙumi muke da shi a dangin shanu ba kaɗai su ba ne akwai irin su jamus wa ya taɓa sanin jamus a nan eh ƙauna wani yanki ne da musamman ni na fi saninsa a misira galibi za ka gan shi dangi ne daga cikin dangin shanu kuma shi ma ya halatta duk abin da aka halasta shi yasa a wajen halacci bahimatul an'am da ake ambata duk su ma suna ciki ina fata mun fahimta yawa dan kada ka ji an ce wannan jamus ne ya halatta ilayya ko bi a lafiya lau malam ina fata mun fahimta to wannan kenan um, malamai suna ganin cewa akwai wanda ya karhanta ai haka din akwai wanda ne ya suka karhanta ai haka saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam innama yaf'alu dhalika alladhina la ya'lamuna ina fata mun fahimta kamar yadda imam al-qurtubi ya ambata haka sannan kuma imam ibn al-munzir rahimahullahu ta'ala wannan shine zabin sa suna ganin shi barin dabba da wannan a masa wannan me yake da suna dandaka din to wannan yana daga cikin nama khalqillahi subhanahu cika ta halitta ta Allah madaukakin sarki amma yadda aka dandake din to kamar an shiga wani hurumi na rashin cikar wannan dabba din ina fata mun fahimta wannan shine zaben ibn al-munzir da ainihin wato ainihin abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhuma akwai karhanci da aka hakaito daga abdul malik ibn marwan to wannan dai sabani ne wajen malamai amma dai a shahid abinda zamu dauka idan akwai wata maslahat da za ta sa a dandake taure ko kuma rago ko raƙumi ko sa to wannan babu laifi a cikin dabbobi ina fata mun fahimta babu laifi idan an yi haka saboda abin da ya zo a wannan babi galibi abin da ibn al-mundir ya kawo ya ce akwai hadisai guda biyu hadisi na farko hadisin abdullahi dan umar yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an khisa'il ghanami wal baqari wal ibli wal khayli wanda wannan hadisi ne da imam ahmad ya fitar da shi cikin musnad nasa haka a ibn abi shaiba a cikin al-musannaf imam al-albani ya inganta shi cikin sahihil jami' ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani dangane da khisa'il ghanam ma'ana dandaka ga wacce za castration ga waɗanda suke al-ghanam su wane ne al-ghanam muka ce waɗancan dabbobi ko na gida wal baqar da kuma abin da ya shafi a saniya wal ibil da raƙumi wal khayli da kuma doki hadisi na biyan hadisin ruwa abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala an anhuma wanda imam al-baihaqi ya fitar da shi cikin al-kubra haka imam al-albani ya inganta shi a cikin as-sahih al-jami' hadisin cewa annabi sallallahu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an sabrir ruh wa khisa'il baha'im annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani dangane da sabrir ruh me sabrir ruh dabba ce wacce za a sanya ta ta zamo target ma'ana a sanya ta ya zamo kamar wata kaza a ce bari mu kai mata farmaki mu gwada kwanjin wajen seti ko wajen jifa kuma to baya halatta ina fata mun fahimta sabrin ruh a sanya wani abu mai rai wata dabba a sanya ta ta zama target muna gani a ce bari mu harbe ta ko mu koyi bindiga a kanta ko mu kaza baya halatta wannan sabrin ruh an gane da kyau a cikin hadisin kuma yace wa khisa'il baha'im da abin da ya shafi dandaka ta waɗannan baha'im ina fata mun fahimta to wannan dai kamar yadda muka ambata saɓani ne wajen malamai ɗin suka suka suka suka tattauna a kai abin dai da yake akwai shi ne idan har akwai maslaha idan akwai maslaha ta dandaka ɗin nan malamai suka ce babu laifi akwai ruksa akan haka ɗin saboda yin hakan zai iya kawo watakila girmansa ko daɗuwar namansa ko makamancin haka shi yin wannan ba zai shiga daga cikin abin da yake a tabdili khalqin ba ba zai shiga daga cikin wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah ba ina fatan fahimta kuma abin nan waɗannan hani na hadisin ba zai a ɗauke su a matsayin hani na haramci ba sai dai ya zama alal aƙalli ai hamlin su akan karaha ne idan babu wani dalili da za a sa a yi to a bar shi din idan kuma akwai dalili da zai sa to akwai rufsa babu laifi dan an yi haka din ina fatan fahimta to wannan kenan haka wasu malaman suka ɗauka ma'ana suka ɗauki wannan aya zance na biyu a matsayin fa- wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah abinda ake nufi da halitta a canza ta ta Allah shine ko dai a zo a dinga dandake yan adam ko kuma yan waɗanda suke dabbobi kamar yadda muka ji a yanzu ina fata mun fahimta muka ce wannan qaulan wahidan yi wa mutane haka a yi wa mutum namiji madakin dawa a zo a ce za a dandake shi akan wani dalili baya halatta in goranta ce take damusa ba haka ake maganin goranta ba ana maganin goranta ne da tsoron Allah da yin azumi an gane da kyau hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana wasu sa- samari da suke ganin su kam aiga abinda za su zo su yi magani na abin da ko kai ba wannan ba yace ya ma'shara shabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj ya ku matasa wanda ya samu iko da dama to ya je ya aure saboda shi wannan aure yana taimaka maka wajen kame al'aura da kuma rintsa gannai amma in dai ba haka ba to shikenan ya je ya ta buga azumi idan babu damar yin aure yau lefe ya tsefe yan matan sun tsefe to amma azumi ai bai tsefe ba sai a je a yi ta bugawa ina fata mun fahimta idan za ka yi ta buga azumi lafiya lau akwai azumi na yawon alitnain wal khamis akwai azumi na a- a- abin nan fararen wata- kwanaki ko ayyamul bid watakila ma in mai sha'awa da yawa ne sai ya ta buga siyamu dawud ya sumu yawman wa yuftir yaw wa yuftir yawma yau yana yi gobe baya yi ina fata mun fahimta amma duk sha'awa ku kuma iyanan zaka tsaya ina fata mun fahimta kai ka ce za ka ɗau azumi ga baki ɗaya iya rayuwarka ba za ka iya ba ko da ka ce za ka yi ɗin ina fata mun fahimta amma shi ma wannan azumi ɗin ka haɗa ibada guda biyu kai azumi kuma kai aure ɗan uwa saboda in dai ba kai wannan auren ba ha Allah ya kiyashe mu Allah ya bawa masu iko da damar yin aure su yi aure to haka wasu malaman suka ɗauki wannan ayar a kan wa'annan castration ita ce ake nufi a nan gurin ko dabbobi ko abin da ya shafi na mutane muka ce na mutanen shi ne kai tsaye haramun amma na dabbobi akwai ruksa da malamai suka yi akai idan akwai masala ina fata mun fahimta wannan ƙauli na biyu kenan akwai ƙauli na uku akan wala amurannahum falayubat- ah, fa- wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah kuma lalle sai na dinga umartarsu suna canza halitta ta Allah maɗaukakin sarki sai suka ce abinda ake nufi da halitta ta Allah maɗaukakin sarki ga yadda Allah ya halicci mutum sai ya zo ya ce shi Allah a, ta ƙarfi sai ya canza wa kansa halitta wataƙila ɗabi'arsa namiji ne shi ya ce ta ƙarfi sai ya koma mace ana yi ko ba a yi sai ya ce shi lalle sai ya koma mace to duk wanda ya haka to kai masa bisharar da cewa shi wakilin shaidan ne kuma wallahi haramun ne wannan al'amarin ka ga mutum garjejen kato malam amma wallahi wai zai je a yi masa wani sajiri a yi masa menene a fito masa da mama a rage dukkanin wata kama da take sa ya zama ɗa namiji a canza masa fasali a canza masa halitta wai shi lalle sai ya dawo nami a mace wai kuma ita lalle sai da da namiji malam namiji namiji ne mace sunanta mace babu yadda namiji zai iya komawa mace zaidu sunansa zaidu deli ita zuma sunanta delu babu yadda wannan zai amsa sunan wancan ina fata mun fahimta koya ka so ka canza wallahi abin ba zai canzu ba duk daudancin dan daudu sai dai ka kalle shi ya gama duk karye-karyen da zai ya gama duk abin da zai karshe dai sunansa menene sunansa namiji babu yadda zai ya amsa suna na mace ina fata mun fahimta duk yadda suka kai da daudin duk yadda suka kai a tsokano shari'a ta Allah a canza halitta a yi wane ne amma ƙarya ne mutum ya zo ya canza wa kansa ɗabi'a ta mazantaka yadda Allah ya so ya gani shi a namiji wai kuma yau ya zo ya ce shi ya koma waccan halitta yadda waccan halitta take jin daɗi take morewa haka shi ma yake wannan al'amari ɗin ina fata mun fahimta wannan ba zai taɓa yiwuwa ba yadda Allah ya so ya ganka haka ya so ya ganka babu yadda zaka iya yi wa kanka tsari to wannan malamai suka ce irin waɗannan mutanen su ma sun shiga irin wannan ayar waɗanda za su zo suna canza wa kansu halitta namiji ya ce sai ya koma mace mace ta ce sai ta koma namiji ina fata mun fahimta wannan ɗaya kenan sannan daga cikin waɗanda za su shiga cikin wannan waɗanda za su zo watakila su mata ne to amma lalle sai sun yi abin da zai sa sun canza wannan ɗabi'a tasu ta matantaka zuwa wani al'amari na daban menene ina fare mana abin da aka yi musharaka tsakanin maza da mata na kawo canja halitta wani namiji ya ce zai koma mace ko mace ta koma namiji wannan haramun ne ko kuma namiji da mace su haɗu a kan lalle bari su je a yi musu alwashimu an gane alwashimu a yi musu tatu ta wannan tatu ɗin haramun ne yana ɗaya daga cikin canza halitta ta allah maɗaukakin sarki wanda ɗan. ya ce za a shiga cikin wannan ina fata mun fahimta an san tatu aiko ko kuma saboda iyayenmu na ƙauye da suke jin mu kalangu an san kalangu ko ba a gane hausar da ake ba kalangu da ake kada irin haka ba akwai wani zane da ake yi ko da zabira ko da wani abin nan a zo a yi balle-balle a yi abin da yake to wannan shi ma yana daga cikin menene alwashmu abin da annabi sallallahu ya hana kai akwai tsinuwa ga wacce tai da wacce ta yi mata da wanda ya da wanda ya masa ina fata mun fahimta kai ba nan kadai ba a rama kana da bulle bulle shi ma yana daga cikin canza halitta ta Allah don me za ka canza abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi maka ga kanan masha Allah Allah ya halicci fuskarka ka zo ka yi ta keta ta da zabira ka zo ka yanka can ka tsaga can ka yi kaza ka yi kaza ka kalle ni da kyau ni dai ba ni da shi ina fata mun fahimta don kada ka ce to kai ma ba ko da ina da shi galibi iyayenmu da wasu da suka girma ba su suka bayi musu akai to wanda ya zama yi masa akai ba shi da laifi ina fata mun fahimta iyayenmu Allah ya gafarta musu su da suka yi watakila ilimi bai zo ba a lokacin amma yanzu ilimi ya zo kada wacce ta sake ta haifi ɗa ko ya wai a ce za a tsatsaga mata fuska a wani dalilin baya halatta haramun ne wata ai mata adda wata ai mata mai bibbiyu wata uku uku wata kaza wata kaza Allah ya ji kan iyamu ya musu gafara amma wannan kuskure ne baya halatta a daina yi haka wasu ɗabi'a ka ga yaro yana tsala kuka yana kaza a ai wannan gadan gidanmu ne a ina a ya saba ma addini a daina ina fata mun fahimta yin hakan amsa umarni ne na shaidan wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah Allah ya halicci mutum fi ahsani taqwim amma kun zo kuna tsatsaga masa fuska wallahi wata malam in ka ganta ga ta nan kamar zara yadda ake faɗi ko zara ta tauraruwa nake nufi idan mutum ya ce ga ta kaza yana nufin tauraruwa ba wai dan sunan ki zara ba in ma sunan ki zara to ana nufin waccan wacce take mai haske din an gane da kyau amma kuma sai ka ga an lalata mata fuska da wannan abin na mummunar ɗabi'ar da aka yi ta yi duk yadda za ta yi ta disashe ta sa ta goge ta kaza amma ina ba a canza tuwo suna an riga an lalata to wannan kuskure ne ba daidai ba ne ina fata mun fahimta to wanda ya fi zamawa worst shine wacce za a zo a yi mata kalangu ɗin da na faɗi ko kuma a zo a yi tatu ɗin nan ko a hannu ko a fuska ko a ka ko a baya ko a kaza na rashin mutunci babu abin da ba a yi wasu sai ya zamo yau gwargwadon inda ka fi intima'i ƙungiyar da ka fi karkata zuwa gare ta to kowa akwai irin hoton da ake musu akwai wasu 'yan ƙungiya waɗannan 'yan bautar shaiɗan ne 'yan ƙungiyar shaiɗan ne to akwai nasu akwai waɗannan 'yan ƙungiyar kaza ne akwai nasu akwai 'yan ƙungiyar tsageru ne akwai 'yan neman mata zalla akwai 'yan neman maza zalla akwai waɗanda suke kwambini abin na hada tsakani a abin nan kowa da irin nasa to dukkaninsu haramun ne a cikin wannan ina fata mun fahimta haramun haramun ne wani idan ka ganshi kai ka ce dodo ne ai dodon ne ma kawai ya jawo lebansa ya zazzage shi ya daure hancin ta karfi an fasa shi kan an masa wani kololo kamar kaho ga baki ɗaya ba za ka ce wannan mutum ba ne suna nan duk suna cin karansu babu sai duk abin da za su yi dama suka samu wani lokacin ba za su yi ba amma ka sani kai musulmi haramun ne haramun ne wannan yana daga cikin abin da shedan ya ce zai dinga sa mutane suna yi kuma in kai din ka san ka amsa kiran shedan ne domin wannan haramun ne bayan halatta ina fata mun fahimta hadisi ya tabbata daga abdullahi dan mas'udin abdullahi dan mas'udin radiyallahu ta'ala anhu da kansa yake cewa la'anallahu alwashimat walmustawshimat wannamisat والمتنمصات والمتفلجات لحسن آه للحسن المتغيرات خلق الله عز وجل ثم قال ألا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله عز وجل يعني قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إن فتان فيمتا abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa la'ana Allahu alwashimat Allah madaukakin sarki ya la'anci waɗanda suke alwashimat alwashimat waɗanda suke yin ainihin wato waɗanda suke yin wannan tatu ɗin da muka ambata wal mustaushimat su alwashimat masu yi ɗin almustaushimat waɗanda suka nema a yi musu an gane da kyau ai mutane ne guda biyu a kowace ta kai kanta ai mata to ita ma tsinanniyar Allah ce da wacce take yi ɗin tsinanniyar Allah ce ba kaɗai wai mata ba sai ka gama wani shi namijin shi ne yake yi wa matan wata kuma macen ce take wa namijin wasu kuma suna yi wa a junansu ne to duk wannan akwai tsinuwa a ƙarƙashin haka kuma za su shiga ƙarƙashin menene waccan wal'amuran nan fala yughayyiru na khalqallah sannan akwai annamisat annamisat waɗanda suke canza wannan gira akwai gashin ido akwai gira bari mai gwari gwari wannan in ba akwai wani abu akan ido ba wannan wannan shine gashin mai ido ko a'a wannan shine me shine gira wannan gashin ido to wanda ake nufi wannan wannan shine gashin gira aran ma to akwai waɗanda suke sai sun zo sun fiƙe ta an mata gyara an tsotso ta an yi kaza to tsinannu ne ina fata mun fahimta da wacce ta je aka yi mata da wacce ta sa aka yi annamisat wal mutanammisat kun ji wannan sannan na gaba wal mutafallijat waɗanda suke ƙoƙarin lalle su sai an musu shirya kun san sukan iya yi haka ko sai a je ita ga tanan haƙoranta a haɗe ko haƙoransa a haɗe bari a je a saman masa wata furja wata tsaga wata hanya wata ƙofa ma'ana wushirya kenan sai a ce lalle sai an masa ko sai an yi mata yau bala'in ya tashi daga kan mata har mazan ma yi suke malam to tsinannin Allah ne ku duk masu yin irin wannan ku ji da wai babu wani sauran tawili abdullahi dan mas'udin yake cewa wa'annan ma'awal mutafallijat lil husn ma'ana waɗanda suke wannan wushiriya wai kawai dan menene lil husn dan ado al mughayyirat khalq Allah waɗanda suke canza halitta na Allah madaukakin sarki sannan yace shin bana la'anci wanda Allah madaukakin sarki a manzo sallallahu alaihi wasallam ya la'ance su ba da kuma abinda Allah madaukakin sarki kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani littafin Allah abin da ya zo a cikin littafin Allah shine wa ma'ata kuma rasulu fakudu wa mana hakum anhu fantahu ina fata man fahimta a shahidin yan uwa wannan lalle akwai wa'idi akwai narko babba a ƙarƙashin dukkanin wanda ya je yake irin wannan mummunan ɗabi'a ba daidai bane ki daina ba daidai bane ku zo ku yi ta tsaga ainihin wato fuskokinku kamar yadda muka faɗa kun ji na farko mun ce akwai mai tatu ko ba daidai bane ki daina ka daina akwai masu wannan gira ɗin lalle sai sun yi ta sai sun samar da ita ba daidai ba ne a daina akwai wani hadisin da ya zo yake magana a kan alwasila wal mustausila alwasila ita kawai sai an ji an mata wani sajiri an zuko ko in ce an mata dashe an yi attachment na gashi ke ma tsinanniyar Allah ce e kwarai da gaske sai an je an sa mata gashi wai dan ita kwakuido ce an san kwakuido ko e ba ta da gashi goma mazan ko kun fi son gashi wa ya gaya muku maza sun fi son mai gashi bari ki ji eh maza suna son mai gashi in suna da iya ba da kuɗin gyara na gashi amma kika yadda kina da gashi kika aure mai nauyin ba da kuɗin gyaran salon to kin haɗu da aiki ina fata mun fahimta ba kowane namiji bane zai yadda da wannan lissafin cewa duk sati kaza a masa wani lissafin tafiya gyaran salon gyaran gashi da kaza ina fata mun fahimta don haka watakila Allah ya san irin mijin da kike zai aure ki wallahi ya fi son kwakwin dodin da naki baya son gashin watakila sai ki je ki zuko ki nemi gashin kuma Allah ya hada ki da wanda ba zai bayar ki gyara ba ya rube ta ware kuma ga tsinuwa nan wa gari ya waya sai ki ce ina da ina da damar da yadda zan yi kina da dama to amma dai akwai tsinuwa haramun ne bayan halatta mace ta je ta bayar ai mata attachment na gashi bayan halatta ina fata mun fahimta to sai dai wannan akwai tafsil a kansa irin wanda ake magana musamman wanda haramcin yake zuwa kai tsaye shine wacce za ta je ta ɗauko gashin ɗan adam ta sanya a kanta to wannan akwai tadlis akwai mai tadili sai ta zama akwai ƙarya a ciki kenan akwai sai azaci kamar nata ne ashe kuma ba hakan bane kai ko ba ko da wani gashin ne ko na doki ko na kaza ta zo ta sa matukar zai zai ba da illa ta tadilisancin nan a gane cewa wannan a ai tana da gashi ashe gashin jaki ne ba nata bane ashe gashin doki ne ashe kaga tayi tayi tadilisanci ina fata mun fahimta to wannan bayan halatta ta tsaya da abin da Allah ya tsayar da ita an gane da kyau amma babu laifi dan mace ta sanya daure daure akwai wani suna da suke faɗi da Hausa sunansa an min muraji a sunan kafin na fito amma na manta ina fata mun fahimta sunan wani mai suke kiransa a amalin ba kalabaka ai ma na san abin nan ma'ana dai abin da daure daure an gane shi daure daure babu laifi matukar in daure dauren kamar haka ne na farko ya zamo nazare ne kuma ya zamo ba a tifka shin da zai kara ya zubo ƙasa ba ai attachin ɗinsa da naki ya zubo ƙasa wannan zubowa ƙasan shine zai yaudaru wasu waɗanda suke son irin menene irin gashin to kaga ta dilisanci ya shigo kenan amma in ɗaure ɗaure ne ta tufka nan ta ɗan ɗaure ta yi kaza wannan babu laifi a jikinsa ina fatan fahimta babu laifi dan idan ya zama ɗaure ɗauren a ainihin naki aka ɗaura shi kuma bai zamo ya zuba kun san wata tana da shi ne iya haka to watakila in ta ɗaura zai zubo ƙasa to zubo ƙasan shine ta dilisanci wani sai ya zaci naki ne alhali ba naki bane ina fata mun fahimta to wannan shi ma me baya halatta irin wannan ne ina fata mun fahimta alwasila wal mustawsila inji annabi sallallahu alaihi wasallam to duk waɗannan sai malamai suka ce su ake nufi abinda shedan ya ce wa wala amurannahum fa la yughayyirunna khalqallah ba nan kadai ba akwai wacce kuma za ta zo ta yi amfani da ta sha ƙwaya ta bilicin ko ta yi allurar bilicin ko ta sa magani na bilicin ko ya sha ƙwayar bilicin don bala'i gashi namiji amma sai da bilicin ko kuma shi ma ya sha ƙwayar bilicin ko a yi masa allurar bilicin ko kuma ya shafa man bilicin duk ba a wanda ba a yi da ƙwaya da magani da allura da kaza ko kuma ma a je a yi sajiri uwa uba gashi nan baki kamata ma sha Allah haka Allah ya so ya gamu malam dan me sai ka je ka koma wani koɗaɗe sai ka koma wani ga inda ba Allah ne ya so ya ajiye ka ba yadda kaga Allah ya halice ka to haka Allah ya so ya ganka kuma wannan shine mafi kyawun halitta yau nawa ne sun yi bulletin din amma ga su nan nun sun zama nunar rana an gane da kyau wani ba zai iya shiga guri kaza ba wani ba zai iya bari ya minti kaza da irin man nan a jikinsa ba sai ya taɗo ya cika mutane guri to ina dalili ga tsinuwa ga wari ga jahannama tana jiran ka kuskure ne ba daidai ba ne ina fata mun fahimta don haka wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun amma akwai wuraren da mu gane ba laifi ba ne don an yi su ma'ana akwai da'ira ta halacci a waɗannan ɓangarorin da muka ambata idan ya zamo abin da ya shafi a wani abu da za a dasa wa mutum za a ƙara wa mutum idan larura ne ta bayu zuwa gare shi to wannan babu laifi ya tabbata ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisin yake cikin sunan na abi dawud da sunan na imamu tirmidhi da nasa'i hadisin abdullahi ibn abdurrahman ibn tarfa daga mahaifinsa yake cewa an yanke masa ainihin wato hanci a ɗaya daga cikin yaƙoƙi da aka fita da haka sai ya ɗauki wannan ya abin nan sai aka yi masa wani kamar na azurfa da fari da kuma ya koma na menene na zinare ma'ana aka jona shi da wannan kaga sai ya zamo menene idan akwai wani abin da za a bayu aiki ne larura ce ta sa to sai malamai ya zamo sun bada yana daga cikin bangarorin da aka yi istitna'i na halacci irin wannan idan akwai uzuri akwai larura misali mutum ne aka cire masa kafa sai ya je aka yi masa kafa ta katako ko kafa ta karfe ko kafa ta kaza ta kaza ina fata mafi kaga wannan ba son sa larura ce ta ja wannan an gane da kyau wannan babu laifi sannan a abin da ya shafi wannan tsinuwa ta masu ƙarin gashi da muka ambata da na gira da na kaza akwai wata aiki za a yi mata ko aiki za a yi masa amma ana buƙatar sai an taɓa wannan hajib ɗin ma'ana sai an taɓa wannan gashin gira ɗin sai an ɗan yanke shi ko sai an yi masa kaza to idan wani sajiri ne wani aiki ya bayu za a yi a taɓa to wannan kam ad-darurat tubihu ba'd al-mahdhurat ita larura kam takan halasta wani sashi daga cikin larura ina fata mun fahimta dan haka babu laifi malamai suka faɗi dan haka ma ya zo a cikin hadisin da Abu Dawud ya fita a cikin sunan nasa a ruwayar a, Abdullahi dan Abbasin yake cewa wato lu'inatil wasila wal mustawsila wan namisa wal mus- wal mutanammisa wal washima wal mustawshima min ghairi da'in akwai wannan kaidin a cikin kauli na abdullahi dan abbasin kamar yadda ya zo a cikin ruwayar abu dawud kamar yadda imamul albani ya inganta shi a cikin sahih abi dawud ina fata mun fahimta to don haka idan akwai wata larura larura ce ta sa ka san haka kawai bayan halatta mace ta zo ta kwalkwala kanta a wani dalili mace ta kwalkwala kanta to kai ma namiji ina ka ce ka kwalkwala kanka in ba a wani situations ba kamar mutum yana aikin hajji zai iya saisaye zai iya kwalkwal a kwalkwal din kuma ya fi lada an gane da kyau amma kaga maza ba su je yin kwalkwal ba amma za su je yin ƙara gashin ƙarya ko wani abu na daban ina fata mun fahimta ko rashin lafiya babu laifi haka ita ma mace in tana rashin lafiya ba laifi dan ta kwalkwabo dan ta kwalkwal an gane da kyau amma kowa aikin hajji su mata ba kwalkwabo suke ba suna yanke daidai wannan abin nan gurin ne ina fata mun fahimta to dan haka dai wannan kaidin na Abdullahi dan Abbas da yazo min ghairi da'id idan dai ba da ainihin wato wata a, cuta bane ina fata mun fahimta shi yasa al-Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala cikin Nailul Awtab da yafo yace illa min da'in dinnan ko min gairi da'in sai yace zahiruhu anna tahrim al-madhkur abinda yake a zahiri haramcin da aka ambata innama huwa fima idza kana al-qasd at-tahsin abinda yake zahirin waɗannan hani da muka ji ɗan uwa sai idan ya zo babi ne na cewa mutum kawai zai yi shi ne dan ado ba don wata larura ba kun san duk wannan abubuwan da muka ambata akwai wani situation watakila ya zamo cuta ta bayu an taba wannan bangaren da aka ambata misali wani idan ka ga watakila an taba mata cs to sai jikin ya zama kamar ya zamo kama wani tatu ne aka yi mata amma ba yin kanta ba ne aiki ne ya sa ɗinki ne ta wannan sai ya ce tatu ne ba zai zama alwashin ba ina fata wani fahimta ko kuma wani abu makamancin haka ko a yi masa ɗinki a nan ka kamar abin nan ne an gane da kyau to wannan du zai zamo a yana daga cikin ba ɓangare ne na ado ba ɓangare ne na cuta ne ko kuma watakila bai sani ba ma aka yi masa to wannan shi a karan kansa sai ya zamo ma'fuun anhu shi ya zamo ma'zuri ne ina fata mun fahimta um, ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala shi yana ganin abin da yake yake cewa wa ammal aduya allati tuzilul kalaf bil kaf ma'ana wasu magunguna da mata suke iya amfani da su kuma maza din da suke iya gusar da wasu abubuwa kamar ka ce ƙurji don mutum ya sha ko ta sha wani magani da zai gusar da wannan ƙurjin kuma ya gyara mata fata ta zamo ta asali fatarta ta zamo ta asali ta kyau ta faranta wa mijinta ko shi ya faranta wa matarta to wannan sai ya ce fala arabiha ba'san to ni ba na ganin wani laifi a cikin wannan kun gane fatawa irin wannan ma'ana idan watakila wata ce tana da wasu pimples wasu kuraje haka sun fito mata sai ya zamo ga wani magani kuma maganin da sharaɗin ba zai sa ta wani ciwo na daban ba kuma ba zai canza halittarta ta zamo an yi tageru khalqin lahi ba a kawai abin da zai yi zai magance waɗannan ƙurajen ne zai magance mata wannan yanayin fuska na ciwo da ya fito ya mai da ita na asali ba wai zai daɗe ta akan yadda take ba ina fata mun fahimta to don haka kaga ya daɗe ta daga yanayin yadda take ko ya rage ta wannan fasalu ahalar zikiri su ne al'atibba malamai na Allah nagartattu su ne za su ce wannan maganin based on experience da aka yi idan mace ta sha yana ƙara mata haske a bisa ɗabi'atta na asali kaga wannan sai ya zama babi na haramci kenan an gane da kyau amma kuma in zai zama ya daidaita ta ne a asalin yadda ɗabi'ar kyanta yake to wannan laba sabihi kamar yadda ibn jauzi ɗin yake bayani ‘yan uwa daga ƙarshe yana daga cikin wuraren da babu laifi shine abin da ya shafi wani abu na mace idan ta yi ado abin nan da ta yi ado to zai gushe ba wai zai tabbatu ba ne to wannan kan babu laifi in ta yi irin wannan to a irin wannan duk ka shigo da irinsu lalle irinsu kwalli irinsu mai jambaki hoda da irinsu mai duka dai ga sunan kayan makeup ɗin da abin nan mikiyaj ɗin da za su sanya su ba za su canza asali ba a'a za su kyautatu ne za su fito da ita a matsayinta na mace mijinta ya gani ya yaba ya addu'a ya ji daɗi ina fata mun fahimta to wannan lafiya lau amma ki sani idan kika yi wannan adam irin su makeup ɗin da ake yi ya zamo waɗanda suka halatta za ki nunawa ba wai ki ado ki fito kan titi ba to ki nuna wasuwa ki tayar da hankalin gwagware dai ina fata mun fahimta yawwa akwai waɗanda ya halatta ki nuna wa akwai kuma wallahi wanda haramun ne bai halatta ki nuna musu ba ko da waɗannan da aka ce babu laifi dan mace ta yi ado ta ta ta gwangwaje kanta ta yi kyau yau dama ita yar ado ce ai duk macen da bata ado ma duk macen da bata amfani da wasu kayayyaki da za su gyara ta da kyau ba wasu canza asalinta ba a'a ita asalin nata ne amma ita kun san mace ba ta zamowa mace sai ta hada da kaya kayan nan kuma kala-kala ne akwai kaya halittattu akwai kaya haramtattu daga cikin kaya halittattu kudi shine lamba ta daya ina fata mun fahimta ai ba ja kudi yana gyara mace kwarai da gaske malam wata cima ce kawai za ta gyara lafiya lau ka ganta da gatanan gatanan a bushe yanzu kuma ta zawa gyam gyam malam adire wata cimarta ce da ba ta ci yanzu kuma ta ci mai kyau an gane da kyau sai kaga ta canza babu wani shafe-shafe babu komai sai tafiyo ashe ashe ashe wa'ancan da kake ganin su a nesa kai ma baka bayar bane anan malam komanda ka bada kuɗi kaga aiki ina fata mun fahimta idan ka bayar zaka ga canji da kyau to kuɗi yana daga cikin abin da ke canza mata halastaccen canji malam daga cima kadai zaka ga canji babu laifi idan sun siyo wasu abubuwan da za su yi amfani da su domin gyaran jikinsu wanda ba zai canza su daga wancan asalin da muka bayani ba ina fata fahimta Allah ya ce awaman yuna sha'u fil hilya wa fil khisami ghairu mubin mata yan kyalkyalkyalkyal ne yan ado ne sai da ado sai da kuɗi ado ba kuɗi ba zai yi ba kuɗi sai da ado duk kuɗin macen da ba ta da ado ta zama a baya haka duk adan da ba shi da kuɗi sai a koma sata kuma ina fatan fahimta to a haɗa guda biyan Allah ya bamu ganewa to don haka ‘yan uwa waɗannan in dai ba zai fitar da ita kamar yadda muka faɗi ba daga asali to babu laifi amma ya fitar da ita daga asali ta je ta siyo wani man bleaching ya fitar da ita kai dai ka san wannan wallahi da baka ce kana ganinta kuma ya ga ta nan ta zama kamar wata baturiya a wannan zance ne ba zai yi ba ina fatan fahimta ka ga mutum ga fuska fari ga hannu masha Allah ga kafa ga shi nan ga jiki kaza sai ya zama kamar wani wankan tarwada shi ba muciji ba shi ba tarwada ba shi ba kaza ina dalili ka zauna a asalinka ki zauna a asalinki in ya gani yana so in bai so ba shikenan amma akwai ranar kin dillanci akwai ranar da za ta bayyana mata da mazan duk kowa ya koma yan packaging malam rayuwa ta koma packaging shi in bai packaging din kansa ba ba za ki so shi ba ke ma in baki packaging din kanki ba ba zai so ki ba shi yasa za ka ga shi din ya zama hula packaging riga packaging abin hawa packaging kawai shi kansa ne zirinsa ba packaging ba amma komai na ƙarya na aro ne duk muna ganin irinsu ina fata mun fahimta amma Allah ya sa ku ba haka kuke ba yan daura amma su wa'e da wa'e mun san a yanda yadda suke an gane da kyau malam ka je mata amma ban ce ka je gararam gararam kamar dan auren saudawa ba a'a kai kwalliya kai ado kai tsafta ka fito a mutum amma kuma kai iya daidai karfinka ina fata mun fahimta wannan tasa su ma tunda sun ga ku mazan yan packaging ne yau sai ka zaci ka gade mace kamar mace amma duk ciko ne ƙarya ne ina fata mun fahimta amma duk ba haka bane to wannan tadlisi ne haramun ne bayan halatta ki tsaya a matsayinki ya ganki a yadda kike idan kika ƙara abin da ya zamo watakila dare ɗaya sai ya koro ki ana danme danme ki ta kunya faɗin abin da ya faru to ina dalili yan uwa karatun ya buta to don haka ‘yan uwa ƙarya ce ta cika mana al'umma ta yi yawa ƙarya ce ta cika al'umma ta yi yawa shi yasa babin da ake cewa an ruɓiya shari'iyya gani na shari'a halastacce wannan muhim jiddan amma kada ka zamo ka je ka ce za ka yi ruɓiyar shari'iyya kai da ka san ba aure kake ba kuma ba ina nufin ruɓiyar shari'i bari na kulla babin haka gaskiya dai an gane ta ko don haka abin da muke nufi shine ka tsaya a asalinka ke ma ki tsaya a asalinki in ba haka ba duk yadda kika ƙara abin da kika ƙara duk cikon da kika yi duk cikon da kai duk abin da aka je aka dawo to wallahi sai an gane sai an gane komai a'a to wai banda ma dai rashin tunani da rashin sanin ciwon kai wannan fa cewa zai aure ki tunda yace zai aure ki wallahi zai ganki ba tare da hijabi ba zai kalle ki ba tare da tufafi ba zai kalle ki a irin yadda musulunci yace ya ganki to gaya mun wani ciko zaki a wannan lokacin don haka ki tsaya a yanayin yadda Allah ya so a ganki a yadda Allah ya so ya ganki wanda ya so ya soki a haka wanda kuma bai soki ba shi kenan ina fatan fahimta amma dai lalle mu sani akwai hanyoyin da ake na ba daidai ba wai da sunan lalle su sai mata sun zamo ko su kiba ko su slimin ko su kaza ko su kaza akwai hanyoyin da ake bi da dama na yi mana tanadi ana amma lokaci an ce yayi babu laifi a ramma mu kuma kwana akan wannan ayar amma dai gobe za mu yi ɗauraya domin mu shi wannan ayar da izinin Allah wato tarkon shedan yana da yawa ne shedan ya sa mana tarkuna da yawa ya ce wala udillan nahum wala umanniyan nahum wala amuran nahum fala yubattikunna adanal an'am wala amuran nahum fala yughayyirunna khalqallah Allah ya ce wa man yattakhidhi shaytana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim ba mu zo nan gurin ba fa yanayi muku alƙawari kuma yana sa muku dogon buri yanayi mana yanayi wa mutane alƙawari yana sa musu dogon buri wani irin alƙawari alƙawari cikin talauci alƙawari cikin in ka ba Allah ba za ka samu daidai ba alƙawari na kaza irin abin da ya rudi babanmu ko kakanmu annabi adam still dai yana yi Allah kuma ya gaya mana dukkanin wanda ya bi shedan da hanyoyin shedan ba zai ga daidai ba mu haɗu a aya ta gaba insha Allah a gobe za mu gintse wannan ayoyin da suke magana akan hanyoyin shedan da alƙawuran da ya da kuma hanyoyin da zami mu gudu tare mu tsira tare da izinin Allah abinda muka faɗi na daidai ubangiji Allah ya damu cikin ladan na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh